بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa masu albarka muna masu matuƙar farin ciki kwarai da gaske da haɗuwa da waɗannan fusaku masu albarka a cikin wannan gari wato garin Malam Madori a nan jihar Jigawa tarayyar Najeriya a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah wato masallaci na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na wannan gari muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan haɗuwa namu ubangiji Allah ya haɗa waɗannan fusaku namu masu albarka a gidan aljanna babu shakka kamar yadda babban malami da ya gabatarwa ya ambata mun zo ne domin gabatar da ainihin wato gaisuwa ta ainihin wato ta'aziyya ga 'yan uwanmu abokanmu waɗanda Allah ya yi ya jarabce su da rasuwa na mahaifin nasu alhaji musa tela Allah ubangiji ya gafarta mishi ya sa aljanna makoman shi da mu baki ɗaya mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani to sakamakon haka sai aka ga bukatuwar a shirya wannan haduwa da 'yan uwa masu albarka wanda babu shakka abin farin ciki ne abin jin daɗi ne da fatan Allah ya sanya mana albarka a kafin malami na da zai gabatar da wa'azi a ya, ya fara gabatarwa kamar yadda malam ya ce shine mai gabatar da wa'azi ni a ɗan rakiya ne kuma direban malam shi yasa aka ce in zo in gabatar da maudu'in da malam zai gabatar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu a wannan dare wanda ya shiga daren talata wato daren ashirin da shida kenan ko da biyar ga watan zulhijja hijiran ma'aiki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da talatin haka ne ko? ɗaya ga wata so ikon Allah ɗaya ga watan bakwai shekarar bature dubu biyu da ashirin da ainihin wato bakwai a maudu'i da malam zai yi mana matashiya a kai insha Allahu shine abin da ya danganci tasirin addu'a a rayuwar musulmi babu shakka addu'a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana a cikin alkur'ani ibada ce daga cikin ibadoji suratul ghafir Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku kiraye ni ku nemi bukatunku a wajena duk wanda yake son ya roki wani abu ya roki Allah maɗaukakin sarki Allah yayi alƙawarin amsa wannan addu'a sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati muhalli shahid kenan waɗanda suke nuna girman kai suki yin wannan ainihin wato roƙo da Allah ya ce a kira shi sai Allah ya kira wannan aiki da ibada ashe addu'a ibada ce daga cikin ibadoji da Allah madaukakin sarki ya bautar da mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma a cikin hadisai daban-daban wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim da sauran malamai suka fitar annabi yake cewa inna du'a huwa al-ibada lalle addu'a ibada ce to kenan ashe Allah madaukakin sarki ya bautar da mu da wannan aiki na ainihin wato roƙon sa na yin addu'a da haka ko ba komai kasantuwar addu'a ibada ce to abu ne da ya kamata musulmi ya bada kula kwarai da gaske a kansa shi yasa rayuwar musulmi ba zai taɓa miƙewa ba in ba yana yin addu'a yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ba Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana wannan ta hanyar da ya nuna bayi mafi ɗaukaka a wajensa su ne annabawa da manzanni Allah ya nuna mana misalan irin yadda suka rika komawa gare shi ta hanyar wannan ibada ku dubi dai manya-manyan annabawa da Allah ya kira su ulul azmi minar rusuli tun daga ainihin wato uban halitta annabi Adam alaihi salam da annabawa da suka biyo baya babu wanda Allah bai ba mu labarin wani lokaci daga cikin ainihin wato rayuwarsu wanda suka koma ga Allah da ainihin wato yawan addu'a ba bayan abin da ya kasance tsakanin annabi Adam da matarsa Hawwa'u da Iblis wanda ainihin wato ya sanadin fitansu daga aljanna a bisa tsari da kaddarawan Allah na ainihin wato ɗan itace da Allah ya hana shi ci shi kuma shaidan ya ainihin wato yaudare su har sai da suka ci da suka tashi kalman farko da Allah ya bamu labari shine addu'a suka yi ga Allah na neman gafara qala rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kaga me suka yi wa Allah addu'a saboda girman al'amarin addu'a. Haka annabin Allah annabi Nuh alaihi salam wanda shine manzo na farko a lokacin da al'amurra suka ainihin wato rikirkice tsakanin shi da al'umman shi har ya kai lokacin da Allah ya yi alkawarin hallaka su da abubuwan duk da suka biyo baya komawa yi yana ainihin wato roƙon Allah ya ce a rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat kaga addu'a yi ku dubi annabin Allah annabi Ibrahim khalilullahi a lokacin da Allah ya bashi umarni ya je aikin gina ɗakin Ka'aba da shi da ɗansa Isma'il wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id min albayt wa Isma'il me suka ce rabbana taqabbal minna kaga addu'a suka yi haka annabi Musa Allah ya ba mu labarin shi a wurare mabambanta a cikin Alkur'ani tun daga lokacin da Allah ya ce ya je wajen Fir'auna ya yi mishi wa'azi ya kira shi zuwa ga addini ya bar wannan tafarki na ainihin wato mai da kanshi Allah ga ainihin bayin Allah tashin farko yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli addu'a yace yi haka idan ka duba annabin Allah annabi Isa alaihi salam shi ma a lokacin da Allah ya ba mu labarin yadda al'amari zai rikice tsakanin shi da ainihin wato al'umman shi da suka rike shi suka mai da shi Allah har Allah ya ɗauke shi ƙarshen al'amari a ranar tashin alkiyama idan Allah ya tukumo shi ya ce ya isa a an ta kulta linnasi ta hizuni wa umniyar ilahaini min dunilla ala subhanak ma ya kunu li an akula ma laisa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu daga ƙarshe sai ya ce ne in tu'adhibahum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum kaga har a ranar tashin alkiyama to idan kuma ka dawo wajen farin jakada annabin tsira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ai shi kan ma hadith wala haraj ga misalai nan birjik a kowane gaba zaka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa babu abin da yake ba muhimmanci kaman komawa ga Allah da yin addu'a gudubi misalin abin da ya faru da aka je yakin Badar da yakin Uhud da yaƙoƙa mabambanta Abubakar Siddiq yake ba da labari yace da aka fuskanci juna tsakanin tawagan masu imani manzon Allah da sahabbai da makiya kafirai mushrikai man yace manzon Allah ya daga hannu fada'a wada'a ya addu'a ya addu'a har sai da zanin da manzon Allah ya fa ya rinka faduwa yadda annabi ya daga hannu yake yin addu'a yana cewa ya Allah waɗannan tawagan da suke tare da ni idan aka hallaka su ba za a ƙara bauta maka ba ya ta roƙon Allah yana ta magi sai da Abubakar ya ce kai ya manzan Allah Allah ya ji wannan addu'an naka kuma ya amsa to me muhalli shahid irin yadda annabawa suka nuna muhimmanci game da al'amarin addu'a to ashe in mun fahimci wannan za mu gane ba dan komai ba sai dan saboda addu'a kanta ibada ce to idan ibada ce ashe ya kamata mu bata muhimmanci kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu makami da musulmi yake da shi irin addu'a addu'a'u saiful mu'min addu'a takobin mumini kenan da haka duk wani abu da ya samu mumini na ainihin wato jarabawa ne ko na ibtila'i ko na wani matsala to zai iya yin addu'a Allah ya yaye mishi da haka malamai suka ce ba abin da yake kawo wa bawa mafita a cikin matsala in ya shiga irin addu'a jama'a sannan idan wani abu musulmi yake nema na amfani to babu abin da yake kawo mishi amfani kamar ainihin wato addu'a addu'a yana kai yana kasancewa musulmi sababi na jalabul manafi abin da yake kawo amfani wa daf'ul bala'i kuma yana tunkuɗe bala'i to amma ya muka riƙe addu'a ɗan uwa masu albarka a wannan rayuwa namu a yau a daidai lokacin da za ku ga irin halin da muke a ciki to babu wanda ya fi buƙata da yin addu'a kaman wato mu wannan al'umma na wannan zamani amma ya muka riƙe al'amarin addu'a kwata-kwata ba ma ɗaukan addu'a a matsayin abin da zai magance mana matsalolinmu ga kuma matsaloli sun dabaibaye mu fiye da yadda ake ainihin wato ɗaure goro idan aka tattara shi a cikin ainihin wato leda ko ko ko menene kwando ko wani abu makamancin haka da haka yan uwa masu albarka lalle ya kamata mu dawo mu fahimci menene muhimmancin addu'a a cikin rayuwarmu da kuma sanin yaya ya kamata mu koma ga Allah mu ta roƙon Allah shi yasa za ku ga duk cikin abubuwa da Allah ya bautar da mu su dangin sallah azumi aikin hajji da makamantansu ba abin da aka cika su da shi irin addu'a ka duba sallah dai kana yin kabbaran harama abu na farko da zaka fara shine du'aul istiftahi Allah na ta nuna mana waɗannan a matsayin darasi a rayuwarmu amma kaito da dama daga cikin mu al'umman musulmai a yau ba mu ɗauki addu'a a bakin komai ba. Manzan Allah muhimmancin addu'a ta kai ga sai da ya karantar da mu ladubban addu'a, lokutan da idan aka yi addu'a a cikinsa Allah ke amsa, wasu kalmomin da in aka roƙi Allah da su, to babu rakawa Allah zai amshi addu'o'in. Kama me yasa yau muke cikin matsaloli, kuma matsalolin sai ci gaba suke yi, shine wallahi mun watsar da ainihin wato yin addu'a ne ga Allah. da haka ibadanmu ya samu na ƙasu saboda ba ma roƙon Allah idan kuma muna yi ba ma yi a bisa fuskan da ainihin wato Allah ya bautar da mu shi sahabban manzon Allah sun fahimci muhimmancin wannan al'amari na addu'a shi yasa ko da yaushe sai ka ga bini-bini sun zo wajen manzon Allah ya manzon Allah abu kaza ne ya faru da ni ka karantar da ni wani addu'a wanda zan roƙi Allah allimni du'a'an abubakar ya gaya wa manzo Allah irin wannan ka koya min wani addu'a wanda zan roki Allah da shi manzo Allah ya ce mishi ka rinka cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wala yaghfiru dhunuba illa ant haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abinci in zaka ci ya koya maka addu'a gida in zaka fita bacci in zaka yi duka ya ya koya mana addu'o'i a kowane gaba na rayuwarmu amma kamar yadda na ce ba ma ainihin wato baiwa wannan gaba na ibada muhimmanci ashe kenan babu mamaki idan muka ga al'amura sun rikirkice mana irin yadda muke ganin abubuwa sun rikirkice mana a yau Allah madaukakin sarki ya datar da mu dan haka yan uwa masu albarka akwai nasoshi da dama na ainihin wato alqur'ani da suke nuna mana wani irin mataki ya kamata wani irin tsari ya kamata mu dauka wajen ainihin wato roƙon Allah wajen yin addu'a ku ji inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni wato suna son in kawo musu agaji ko ɗauki ko in biya musu wani bukata ta yaya za su kai zuwa gare ni sai Allah ya ce musu sai Allah ya ce wa manzon Allah ka ce musu inni qaribun ina kusa an dawo yaƙi wata rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sai annabi ya ji sahabbai suna ɗaga murya suna kirari suna kiran Allah manzo Allah ya ce irba'u ala anfusikum ku sassauta muryoyinku ku natsu fa innal ladhi tad'una domin Allah da kuke kira laysa bi asam ba ba wato Allah ba kurma bane wanda baya jin ku sannan yana kusa da ɗayan ku fiye da linzamin abin hawan shi yadda yake kusa da shi ka dubi mutum ya hau abin hawa ba abin da yake kusa da jikin shi irin linzamin da yake rike da shi maza Allah ya ce to Allah ya fi kusa da ɗayan ku fiye da wannan linzamin a wani riwaya ya ce Allah ya fi kusa da ɗayan ku fiye da hancin takalmin ku da yake ɗaura a kafafun ku ashe mu da Allah yake da irin wannan kusanci da mu ya bayyana mana kuma ya tabbatar mana da haka me yasa ba ma yin wato iya roƙon Allah Allah ya biya mana bukatun Allah ya ce fa inni qaribun ka ce musu ina kusa sannan kusancin kawai ba wai na kusanci ba tare da ainihin wato sauraron bayinsa ba sai ce ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa addu'an wanda ainihin wato ya neme ni ya kira ni ya roƙe ni a sadda ya kira ni a sadda ya roƙe ni sai Allah ya ce falyastajibu li da haka ka gaya wa bayina su neme ni a matsayin wanda zai amsa musu bukatunsu duk sanda suke da bukata jama'a Allah na saba alƙawari ne wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha to tsakani da Allah jama'a yau ba mu da bukatu ne a wajen Allah to kenan Allah madaukakin sarki da ya kawo mu cikin irin wannan yanayi ya saba alƙawarin shi ne wannan da ya mana nan koko mu ne ba mu cika sharaɗin da Allah ya ce mu yi ba mu ne ba mu cika ba ashe kaga mu muka farasu a kanmu da kanmu da haka muke son mu ji daga bakin ainihin wato a malumman mu ayoyi da hadisai da za su nuna mana wace hanya za mu bi mu kai ga zuwa ga in mun gaya wa Allah bukatun mu Allah zai amsa mana domin dai kamar yadda muka ji tabbas Allah ba zai alkawari ya saba ba to Allah ya ce mu kira shi zai amsa falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudu a wani a wani ayan Allah madaukakin sarki yake cewa wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadli Allah yace ku roki Allah daga cikin falalansa duk abin da Allah madaukakin sarki ya mallaka na falala da rahama da arziki da jin kai ba fa abin da Allah ke bukata ce haka ne ko ba haka bane wallahi Allah bai bukatar komai ya tattale su ne saboda wa jama'a saboda mu to mu kuma sai ya ce mu roƙa mu nema zai ba mu to sai kuma mu muka gaba mu samu ba a ina matsalan yake kenan a kanmu shine mu ne ba mu roƙi Allah ba da haka da za mu roƙi Allah a yanzu ɗin nan wallahi sai mun ga wato amsawan Allah maɗaukakin sarki Allah ya yi alkawarin yana da taskan arziki kuma ya yi shi ne domin bayinsa. Da haka duk wanda ya roƙa Allah zai bashi. Shi yasa kuka ga a duniyan nan da mai bauta wa Allah da wanda baya bauta wa Allah, Allah na biyan mushi bukata. Sai sai da ya kai ga malaman tafsiri suka ba da kissa game da fir'aunan nan da muka ambata da Allah ya aika annabi Musa ya je ya mushi wa'azi. Aka ce daga cikin dalilan da ya sa ya tsawon zamani yana ta wato ma sha'a da abin da ya ga dama Allah ya kyale shi aka ce yana da lokaci ne da yake komawa kuma yana roƙon Allah shi yasa Allah yake rabuwa da shi sai yayi ta'asan shi yayi ma sha'an shi yayi katobaran shi tsakar dare sai ya miƙe ce ya Allah ka dai sani bawan ka ne malamai suka ce abin da yake yake nan kuma da yake Allah madaukakin sarki maji roƙon bayinsa ne sai Allah ya amsa masa domin cewa Allah yayi wa falyat menene wa idza sa'alaka ibadi bayina Allah ya ce ba a ce sai masu sallah ko marasa sallah ba shi yasa kaga da wanda yake imani da Allah da wanda bai imani da Allah ba zai daga hannu ya roki Allah ya buɗi baki ya roki Allah kuma Allah ya amsa masa ku dubi mushrikan Makka mana da Allah ya ba mu labarin su idan suka shiga cikin halaka wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu idan suka hau kan teku sai su koma ba wanda suke tsantsanta roƙo na ainihin wato tsakaninsu da shi kamar Allah duk abubuwan da suke bautawa za su manta da su a lokacin amma falamma najjahum ila albarri idahum yushriku amma hakan ba zai sa gobe in suka sake komawa kan tekun suka roƙi Allah Allah ya ki amsa musu ba domin a matsayin bayi Allah a matsayin bayin Allah su jama'a muna fahimta to me kuke tunani game da mu da muka sallama rayuwarmu ga Allah mu da muka yi imani da Allah ashe min babu aula mu roki Allah wallahi Allah ya amsa mana sannan jama'a ku ji babu wanda ya buɗi baki ya roki Allah matukar ya cika sharuɗan da Allah madaukakin sarki yake so da Allah bai amsa mishi addu'a shi babu malamai suka ce ɗayan abu uku ne idan bawa ya cika sharaɗin addu'a wanda za mu zo mu ji shi insha Allah na ɗaya ko dai Allah ya amsa mishi wannan bukatun nan nashi sata izin da gaggawa Allah ya kawo mishi dauki misalin haka yana ga hadisin ashabul ghar wanda ga nan kurkusa cikin riyadus salihina kowa ya san hadisin ko wasu bayan Allah su uku da suka samu kansa a halin tafiya hadari da ainihin wato ruwan sama yasa suka buƙaci zuwa shiga wani kogo domin fakewa ainihin wato ruwan nan shiga kogon ke da wuya sai Allah madaukakin sarki ya gangaro da wani dutse ya zo ya toshe bakin wannan kogon da kansu suka ce babu wanda zai tsiratar da mu a yau in ba Allah ba kuma Allah za mu ainihin wato iya neman mafita ne a wajen shi idan muka ainihin wato roƙe shi da abin da muka yi tsakaninmu da shi ma'ana sun san sharaɗin addu'a shine mutum ya tsantsanta ikhlasi tsakanin shi da Allah da haka sanda za ka yi addu'a duk da ba zo kan gaban ba amma daga cikin abu mafi girma da ake so shine ya zama a lokacin har ga Allah har zuciyanka ka yadda ba wanda zai iya biyan wannan bukatan sai Allah amma daga sanda ka raba kafa ka baraswa kanka to mafi yawan mu haka muke yin addu'a yau idan ka zo ka samu mutum yana cikin wani yanayi tace jama'a mu rinka yin addu'a ne halin nan da muke ciki a ƙasar nan mu koma ga Allah sai wani ya ga kai shugabannin nan ne kawai suka cuce mu wallahi kaga daga nan ya riga ya rusa da haka ko da an yi addu'a ya ce amin a karan banza ne wallahi tunda da karan farko ya dora wa wasu bayin Allah alhakin tsanani da yake a ciki da haka bai yadda Allah ne kawo ba kuma bai yadda Allah zai iya daukewa ba mafiya yawan mu abin da yake sa muke asarar addu'o'in mu ke a sanda mutum yake fama da wani matsala ko wani rashi ko talauci ko rashin lafiya ya riga ya ɗora wa ran shi cewa sanadin kaza ne ai ɗana ne wani da ya ƙi kawo min shi ya sa kaza ya same ni ai wani ne da ya harare ne ya ce je kana gani shi yake bi na to daga nan tun da ya riga ya ɗora imanin shi akan wannan abun ko ya addu'a addu'a shi ba za ta yi tasiri jama'a mun gane sirrin da yasa muke asara addu'o'in mu ko da haka bayan Allah ne suka tsantsanta tauhidinsu ga Allah suka ce ba wanda zai kawo mana mafita sai Allah da haka mu roki Allah da abin da muka san mun yi tsakaninmu ne da shi na farko ya tashi yayi nan take suka ga amsan addu'a shine muhallin shahid yana cewa ya Allah saboda nayi kaza nayi kaza nayi kaza in dan kai ne wannan abin ka yayi mana wannan halin sai dutse ya gusa na biyun ma yayi na uku ma yayi a shahid malamai suka ce idan bawa ya addu'a Allah na iya karɓan wannan addu'a kuma ya biya mai bukatun shi nan take musamman idan mutum ya shiga halin tsanani shine amman yujibul muqtarra idza da'ahu wane ne yake amsa addu'an wanda ya shiga cikin kunci da tsanani idan ya kiraye shi ku duba annabin Allah Nabi Ibrahim a lokacin da mutanen shi suka cilla shi a cikin wuta sakamakon ya bijirewa gumaka da suke bautawa har ya je kakkarya su kuma ya nuna musu cewa ba komai ne su ba suka ce kawai a jefa shi a wuta da suka kama shi suka jefa shi a wuta jama'a wa ya kira a lokacin manzan Allah ya ce addu'an da ya shi ne hasbi Allah wa ni'mal wakil yana faɗi sai Allah ya kawo mishi ɗauki wa kulna ya na rukuni barda wa salamun ala ibrahim wai ba Allah ne yake ce mana inna Allah ala kulli shay'in qadir ba to ina imaninmu ne ina tauhidinmu yan uwa masu albarka wallahi in muka dawo muka tsantsanta wato imaninmu da Allah wallahi in muka buɗe baki muka roki Allah Allah zai biya mana bukatunmu shi yasa kuka ga har cikin bayi Allah na nuna mana waɗannan misalan sai Allah ya zaɓi wani bawa wanda ya zama nagari sai Allah ya maishe shi mujibud da'awa addu'a sai in bai buɗi baki yayi ba amma yana buɗin baki yace Allah kaza nan da nan sai a ga abin ya faru to kai ma zaka iya zama haka kai ma zaka iya zama haka amma ba mu cika sharuɗan bane da haka wannan dai shine matakin farko in ma ka yi addu'a Allah ya biya maka wannan buƙatar sata izin da gaggawa ko kuma ka yi addu'an Allah ya amshi addu'an amma kuma ya biya maka wani bukata da kai kafi bukata amma kai baka san shi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko akwai lokacin da kai zaka yi addu'a ya Allah yi min kaza amma shi Allah a cikin iliminsa da yake cikakken ilimi da ya fi naka da yake nakasashen ilimi ya san akwai abin da kafi bukata fiye da wannan to tun da yanzu kayi addu'a sai Allah ya biya maka wannan bukatan babban sai ka ga wannan da kake roƙo bai tabbata ba amma kuma wani abin ya zo wanda ya fi maka kai baka sani ba shine wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu to a ƙarƙashin wannan ne ko dai wani alkhairi mafi girma ya same ka kai kana neman Allah ya baka aiki a makarantar garinku sai Allah ya ɗauke ka ya baka aiki a ainihin wato ƙasan ma gabaki ɗaya kana neman Allah ya ɗaukawo maka sauƙi na abu kaza sai Allah ya yi maka wani babban bala'i wanda ya fi wannan to haka daga cikin ainihin wato abin da wannan yake kaiwa zuwa gare shi ne daf'ul bala yana tunkuɗe bala'i wani lokacin shine ka roki Allah Allah ya biya maka bukata kaza sai Allah ya amfani ya amshi wannan addu'a amma ta hanyar tunkuɗe maka bala'i matakin shi na uku shine Allah ya jinkirta maka addu'an sai lokacin da wuri zai kure maka a ranar tashin alkiyama a lokacin da ka fi tsananin bukatuwa zuwa ga ainihin wato rahaman Allah sai Allah ya ɗauko maka wannan addu'a a lokacin sai ka zama ka tsira sanadiyar shi da aka ba sadda bawaye zai cika sharaɗin addu'a ya roƙi Allah ba tare da Allah ya karɓi addu'ar nashi ba dan uwa masu albarka ana yi mini isharar lokaci yayi dama kamar yadda nace ba ni zan yi muhabara ba malam ne zai amma yana son yi mana bayanin menene maudu'in da malam zai mana magana akai ina ganin kuma dan wannan bala'in kila ya dan fito da ma'anan ko to abin da zan cika she mana da shi shine mutuna wato faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake da wata rana wani ba wani wani sahabi ya shigo masallaci sai ya salla a farkon sallan shi ya yabi Allah ya kira wasu sunaye na Allah madaukakin sarki ya faɗa wasu matsayi na Allah madaukakin sarki da ya zo ƙarshen sallan ya yi wa annabi salati ya kira wasu sunaye daga cikin sunayen Allah yana sallamewa sai manzo Allah ya ce ne wannan bawan ya roki Allah da wasu sunaye wanda ba wanda zai roki Allah da su ba tare da Allah ya biya maka shi bukatar shi ba laqad da Allah bi asma'ihi alladhi idza du'iya bihi ajaba ce duk in aka roki Allah da waɗannan sunayen Allah zai amsa malamai sun kai sun komo wajen gano waɗannan sunaye ne sai suka ce to idan ka ɗauke hadisin da ya zo a cikin wannan addu'an da ya zo a cikin hadisin gaba ɗaya to ka rinka roƙon Allah da shi dan bawan da ya zo ya zo ya ce اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ‘yan uwa masu albarka a nan za a yi niwa to mika abin magana zuwa ga malam domin kan mu cinye lokacin ko mu yi ƙoƙari mu ci fa'idan abubuwan da waɗannan ainihin gaban addu'o'i suke kawo mana da fatan Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatunmu duniya da lahira. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah.